بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا باب في بيان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال قال العباس سيدنا العباس baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace la a'lamanna ma baqa ma baqa'un nabi sallallahu alaihi wasallam fina yace wallahi zan yanda zan san abinda ya shaura ragowar rayuwar manzon Allah a cikin mu sai yayi dabara fa qala ya rasulullah sai ka da baki ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni arahum qad azawka ya manzo Allah ni ina ganin suna suna cutar da kai suna bata ma wa azaka gubaruhum kuran su kuma na bata ma yana cutar da kai falaw ittakhadhta arishan tukallimuhu minhu ina ma da zaka dauki rumfa da zaka shiga ciki ka kare kanka da rana kai musu magana ko ko a'a ka dauki teburi ko minbari abinda zaka hau kai kana yi musu magana abin da ya faɗa ma manzon Allah kenan ya faɗa ne don ya san cewa faƙala ya rasulallah inni arahum qad azauka wa azaka gubaruhum falaw ittakhadhta arishan tukallimuhu minhu minhu faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la azalu baina azhurihim yata'una aqibi wa yunazi'uni ridai hatta yakuna Allahu هو الذي يريح يريهني منه منهم قال فعلمت أن بقاءه فينا قليل dabarar da sayyidina Abbas yayi kenan yace ya manzo Allah naga suna cutar da kai naga suna bata ma naga kuran suna bata maka suna bin bayan ka kai ma kana bin bayan su me zai hana ka dauki minbari da ya fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sai manzon Allah فقال سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يجي لا أزال بين أظهرهم يطؤون عقبي وينازعوني ردائي بزن قشي بدنا تكينس سنا بن بايانا ستاك ما يفينا نما أنا تفيدا تردس حتى يكون الله هو الذي يريهني منهم har sai Allah ya fita shi daga gabarinsu mana sai Allah ya karbe ni kenan qala sai sayyidina Abbas ya ce fa'alimtu anna baqa'ahu fina qalilun wannan abinda manzon Allah ya faɗa sai na san sauran raguwar kaɗan zai abinda ya shaura ya rayu yake rayu tare da mu kaɗan ne ba lokaci mai tsawo bane iyaye aka yi Abbas sai istinbati a cikin wannan ya gane sauran raguwar rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh فسر فرق باجبا قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال قال لعباس سيدنا عباس ابن عبد المطلب لأعلمن ما بقاء رسول النبي صلى الله عليه وسلم فينا إيه لبارك والله زن يد زن سن شورا ركوة رايور منزو الله تاريدم تو ميزي ميزي سوسيي دبارة dabarar da ya yi shi ne abubuwan da ke damun manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ce faƙala ya rasulallahi sai ce ya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama inni arahun kad azauka ina ganin fa suna cutar da kai suna ɓata maka an fahimta wa azaka gubaruhum ƙuransu kuma na cutar da kai falawai ta hasta arishan tukallimuhum minhu ina ma da za ka da al'arish ana faɗa marumfa ana fada ba kuma mimbari ko teburi abinda za a hau kai shi a zauna ana faqala man sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la azalu baina azhurihim ba zan gushe ba ina tsakaninsu ana gwagwarmai ana kai kawo da ni ana komai ya ta'una aqibi wa yunazi'uni rida'i hatta yakuna Allah haka za a yi ta yi har sai Allah ne madaukin sarki zai raba ni da su ba dabara ta ko kai ba an fahimta huwa allazi yuriduni minhum to sayyidina Abbas da yake ya girma babba ne ga hankali ga wayo ga dabara ga kwarewa sai ce kala fa'alimtu anna baka'ahu fina qalilun sai na san cewa wanzuwan manzon Allah a cikin musura kaɗan ne ya aka yi sani cikin wannan magana da ta faru eh ya aka yi ga magana ga magana fili an yi ya aka yi ina mahallu shahida ciki
ya yi amfani da bayanin da mutum Allah ya wuce ya ce wannan ba zai kauce ba har sai lokacin da Allah ya fi ya huta shi ne ko?
kuma sai aka fi sai zama da cewa ga kuma abin yana wakana
قال فعلمت أن بقاءه فينا قليل زاد معمر في روايته فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوى الله صلى الله عليه وسلم يي وفاتي قام عمر كي سيدنا عمر يتاشي فقال سيتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت إتي أمن زوى الله صلى الله عليه وسلم بيموت بقى ولكن سعق سعق كما سعق موسى سوما يي كما يند النبي موسى يسوما والله نرز إلى الله إني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي رجال وألسنتهم من المنافقين ce ina kauna manzo Allah fata manzo Allah ba zai bar duniya ba har sai ya yanke hannu wayansu mutane da har sanan su cikin munafikai yaquluna waɗanda suke fada cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad mata sai na umar sai dauka wanda suka ce manzo Allah kad mata yana ganin munafikai ne fa qama al abbas ibn abd al muttalib fa qala shi abd al abbas dan abd al muttalib sai ta sai yace ayyuhan nas ya ku taron mutane hal inda ahadin minkum ahadun aw aqdun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qalu allahumma la yace cikin ku akwai wanda ke da labari daga manzon Allah cewa ba zai mutu ba ko ba yanzu zai mutu ba ko wani abu sai suka ce la qala sai ce fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lam yamut hatta wasala al-hiyal thumma haraba al-hibal wa wasala wa salama yace lam yamut yace manzon Allah bai mutu ba hatta wasala al-hibal har sai da ya sadar da abin da za a sadar sun maharaba sa'annan manzon Allah ya yaki wa wasala ya yi sadar wa salama ya yi zaman lafiya da mutane wa nakahan nisa'a ya yi aure wa tsallaka ya yi saki wa taraka kuma ala hajjatin bai ala hujjatin bayyana ya bar ku akan hujja bayyananniya wa tariqun nahija da hanya kuma mai kakkiya mai kyau fa in ya kuma ma ta kulu ya ibn al-khattab haqqan ya kai ibn al-khattab in abin da kake fada cewa manzo Allah bai mutu ba gaskiya ne fa innahu lan yujiza Allah an yahsu anhu fa yukhrijuhu ilaina to ai Allah ba zai gaza cewa ko an binne shi Allah ya kwaye cire shi ya kawo mu da shi ba wa illa fa khalli bainana wa bain sahibina fa innahu ya'sinu kama ya'sinu an-nas in ba haka ba ka kyale mu da sahibina saboda shi mutum ne kamar yadda mutane sai ce ai mutum ne wanda zai canza kamar yadda mutane ke canzawa gawar su kenan ko abin da ya faru kenan wurin Abbas an fahimta قال أخبرنا الحكم ابن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن داود بن علي قال قيل يا رسول الله هذا يا من الله صلى الله عليه وسلم ألا نهجبك بذا مكاريك با فقال لا دعوهم a ita ce a a ku kyale su ya ta'una aqibi suna tafiya suna bin bayana wa atau a aqabihim nima ina bin bayan su hatta yurihani Allah minhum har sai Allah ya hutashe ni daga su ma'ana in Allah ya dauke ni to shikenan magana ta kare kenan wannan matsala ce mai farkon lalacewan duniya kenan fa da manzon Allah ya bar duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi cikin kabilar larabawa ba su da wani ilimi da suke kamar yadda farisa da rumawa suke da ilimi a lokacin duniya duka baki ɗaya an kasu kashi biyu ne farisawa kasan kamar kasar roshe kenan yanzu da rumawa kamar kasar amerika haka suka rabu su ma da guda biyu amma a cikin ƙurarren lokaci allah ya baiwa manzon allah wannan baki ɗaya aka yi jihadi aka bude duk duniya ta zamo tana, tana kallon musulunci sai da addinin musulunci ya zauna yana iko yana komai shekara dubu har europe faransa da ko ina ana zuwa sai an je kasar musulmai a karbo ilimi matsaloli da yawa inda suka samu kenan daga nan suka samu wayewa to sai dai in sun je sun ɗabi abin da suka ɗeba sun je su fadada su yi aiki su yi bincike su yi bincike sai da addinin musulunci ya yi jagorancin duniyar nan shekara dubu to ya za a ce addinin musulunci ba wayewa a ciki da wayewa shine wayewa akwai wayewa a ciki kenan ko to sa'an nan daga baya abubuwan da suka faru suka zo suka faru kamar yadda kasan duniyar rabe take guda biyu yanzu kasar amerika ita ce karfi daya kasar rasha ita ce karfi to haka da suke daulatul faris farisawa da rumawa shi ne ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim gulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin lokacin dauloli da ke biyu amma duk kafirai ne to me yasa manzo Allah aka yi murna ana goyon bayan rumawa saboda rumawa suna da addini matsalar su wajen manzanci ne ba su yadda da manzo Allah ba amma sun yadda da addini sun yadda da Allah farisawa ko fa wasaniyun ne mushrikai ne ba abin da suka yadda da shi to budi da aka yi aka bude kasan farisa ya zama musulunci aka bude to shine ya zama musu zafi balle zamanin sayyidina Umar aka yi aiki mai yawa aka bubbuɗe wurin shi yasa suka tsane shi fiye da kowa an fahimta قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يا فتومنا في مرضه الذي مات فيه a cikin rashin lafiyar da bai tashi daga nan ba har lahira wa nahnu fil masjidi muna cikin masallaci hasiban kaga hal guda yazo nan ke guda biyu ke wa nahnu fil masjidi halata kaunina fil masjidi hasiban ya daura kansa ya sa bandeji hasiban rasahu bi khirqatin hatta ahwa nahwa al minbar sai manzo Allah ya kama ya nufi wajen minbari fastawa alaihi sai ya hau kan mimbari din wata ba'anahu muka bi shi kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi yace na rantse da sarkin da raina ke hannun shi inni la anzuru ila al-hawd min maqami hadha wallahi ina tsaye nan ina kallon tafki na na ranar lahira a inda nake tsaye nan Allah ya nuna masa ثم قال sa'an nan sai ce, Inna abdan lallai wani bawa, uridat alaihi duniya waziratuha fahtar al'akira, aka ba shi zabi ga duniya ga kuɗi ga duk abin da kake so ka rayu, iya rayuwarka, sa'an nan ka mutu za ka shiga aljanna, ko ko ka bar duniyan yanzu, fahtar al'akirata, she zabi lahira. abin da aka faɗa kenan ko fahtaran akhirata sai zabi lahira abin da manzon Allah ya faɗa kenan falam yaqdun allaha ahadun ghayra abi bakr ghayra abi bakr as-siddiq abin da aka faɗa ba wanda ya fahimci abin da ake nufi sai abubakar kadai shi ya fahimci wannan maganar me take nufi shi ya san manzon Allah ake nufi fat ainahu fabaka فظرفت عيناه ظرفت عيناه أي صالت عيناه ماء تزرفه الزرف أقوي كلا أقوي هواي تزرف عيناه على حد قول امرئ القيس وما ظرفت عيناك إلا لتدربي بسهميك في أعشار قلب مقتل ba komai yasa kike zubar da kwalla ba saboda ki yake ni ki shiga cikin zuciyata ki ratsa zuciyata ki kwankwasa ki karfi na to shine malamai suka ce mace ba ta da makamin da yafi karfi a wajen ta kaman zubar da kwalla shine makami mafi karfi a wajen mace ga amrul kais ba shakkiyancin da amrul kais bai yi ba yayi yaki yayi ba abin da bai yi ba yace baka sahibi lamma ra'ad darba dunana wa ayqana anna lahiqan bi qaisara فقلت له لا تبكي عينك لا تبكي عينك انما نحاول ملكا او نموت فنؤذر baya jin tsoro komai yana da jarumta yana da karfin hali amma ga ce ba komai yasa kike zubar da wannan kwalla ba sai dai don kifi karfi na ki shawo hankali na isa na yi miki abin da kike so to sai malamai suka ce mace ba ta da makami a hannunta wanda ya fi karfi kamar kwalla idanunta in kwallon idanunta eh yace ba zai yi ba yana zuwa sannu da dawowa kwalla na zuba ki kawo abinci kina zubar da kwalla lafiya kice ba komai za shi a dawo lafiya kina zubar da kwalla lafiya kice ba komai in yana da shaurar ragowar imani wallahi sai ya shaurare ki har ka ga matarka ko yarka tana zubar da kwalla kace oho ki zubar da awayen jini ba to wallahi ka ka kusa rabuwa da imani ka fita cikin hayyacin dan adam ka koma hayyacin zaki da kura da wayannan dabbobi da in akwai shauran ragowar imani ko tausayi a ranka wallahi kana shigowa ta gaishe ka ta zubar da kwalla ta share lafiya ta ce ba komai ta kawo abinci ta aje kwalla ta ce lafiya ta ce ba komai yaya ba komai ka za ka za ka za ka duk yadda aka yi akwai shauran ragowar imani sai zuciyar ta yi laushi dole ce dole ko sai zuciyar ta yi laushi har kaga tana zubar da kwalla zuciyarka ta ke kashe wallahi ka tuhumci imaninka ka fita hayyacin ɗan adam ka koma don baki an fita an fahimta to shi yasa ba gwaninta bane a wajenki bari ya zo ya tarar da ni ki fushi kina surutu kina menene da menene ba ke ma kin fita hayyacin ya mace eh abinda aka ce kenan kwalla din nan shine babban makami a hannunta eh an ba su ne ina ma na satan amsa likinci na mini ba a ce kuka ba aka ce kuka? a lokacin da kwallon zai fito da nuka kai kai za ka sani ma gaba da za ga yanzu kuka yana kara muni ne shi yasa duk mace za ta yi kuka shi ta rufe fuskarta saboda kuka yana kara yana fito da muni ne a fuska kwalla kuwa fa fuskar na sake da take zaga ido na tsaye ruwa na zubowa shi ne kwalla ko mene ne kwalla haka ne eh me hawaye tun da an bambanta sunan hawaye da kwalla daban-daban su eh hawaye ya yi mai mai kwallon kwallon ma na ɗigowa kwallon ba ba ta zuwa eh haka ne haka ne shi kenan sai sayyidina abubakar sai ya fahimci cewa tun manzo Allah ce wani bawa Allah aka bashi zabin ya ga duniya yadda yake so ga ko kuma ya zabi zuwa ya koma ga ubangiji sai ya zabi zuwa lahira she su duka ba su fahimci me ake nufi ba she sayyidina abubakar kadai ya fahimci wannan abin fa zarafat aynahu fa baka sai da aka samu kwallon sa'an nan sai ya kuka ko me yasa yace fa afa'u الفاء للتعقيب إيه الفاء للتعقيب والترتيب فبكى ثم قال سألنا سيتي بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله yace ya manzo Allah za mu fanshe ka da iyayenmu da kawunanmu da duka da dukiyoyinmu baki ɗaya ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace fadainahu bil arwahi law kana yuftada fa kullum bihi ba'da ad-dalali kadihtada qala thumma habata fama qama alaihi hatta as-sa'a sai manzo Allah ya sauko daga inda ya hauye mai jawabi din tun daga saukowarsa kuma bai sake hawa wajen ba kuma har hatta as-sa'a ma'ana shi kenan ajali ya cika kenan ko روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance lokacin da yake cikin lafiyar rai yana cikin lafiyar sai yana fadar cewa innahu lam yuqbad nabiyyun qaddu hatta yura maq'adahu min aljanna min aljanna ce babu wani annabi ko manzo da za a karbi ransa sai an nuna masa mazaunin sa a cikin aljanna ga mazauninka a cikin aljanna matan fir'auna ba nuna mata ba رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وملكه ومل... ونجني من فرعون وعمله ونجني من القبر تو شيكينا sai aka nuna mata mazauninta a lokacin su kuma sun kawo ta su yi mata azaba ne a sako da babban dutse a kanta da aka nuna mata mazauninta makomanta cikin aljan sai ta yi dariya sakar ce wata sakar ya ke ana za a kashe ta tana murƙis su ba su san abin da take kallo ba su abin da take gani an fahimta thumma yukhayyaru sai an nuna masa mazaunin sa cikin aljanna sa'annan a bashi zabi zaka tafi yanzu ko zaka saura a ci nairori da daloli tare da kai da sterling da riyal a ci duniya da kai فلما اشتكى وهدره القبر da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamu da rashin lafiya lokacin ajalin ya kai wa ra'suhu ala fakhid Aisha bushiya alai a lokacin kansa mai albarka yana kan cinyin nana Aisha mai albarka falamma afaqa shakhasa basarahu nahwa saqf albayt da manzon Allah ya farfado sai kalli idanunsa yana kallon rufin gida ثم قال sa'an sai ce, Allahumma fin rafiqil a'ala, mana an ba shi zabi kenan, shi ya zabi mai an rafiqil a'ala. Fakultu, izan la ya taruna, to ba zai zaɓe mu mutum da ya zaɓi lahira kenan. fa'araftu annahu hadithu allazi kana yuhaddithuna wa huwa sahihu she na san abin da yake faɗa mana kenan duk wani annabi kafin a karbi ran shi sai an nuna masa mazaunin shi a cikin aljanna فظرفت عيناه لعلمه أن هذه الخطبة هي خطبة وداء مودع لكن لم يفتن لذلك أحد سواه ولذلك أنكروا علي أنكر عليه الصحابة سو بسرن أبن الله يفهم تدشيبا ففي رواية أبي ابن حنين عن أبي سعيد الخدري عند البخاري فقال الناس لو كتشن منذ الله فذاك sai sai na bakar ya fara kuka sai mutane suka ce unzuru ila hadha shaykh ku kalli wannan tsohon yuhbiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an abdi yana manzon Allah na bada labarin wani bawa su ba san wannan bawan manzon Allah ake nufi ba an fahimta hayyarahu Allah baina an yu'tiyahu min zaharati dunya wa baina ma indahu huwa yaqulu kalli wannan tsohon Allah yana magana wani bawa Allah ba shi zabi ya ba shi dukiya duniya duniya mai yawa ko ko ya zabe shi ya zabi ya je wajen ubangijin shi sa'an nan wannan tsoho yana cewa fa dai naka bi aba'ina wa ummahatina wa amwalina su ba su fahimce shi ba kenan ko fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa al-muhayyar wa kana abubakar huwa a'lamana bihi قال أخبرنا خليفة بن خياط قال حدثنا بكر بن سليمان قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن عمر ابن علي بن علي عن عبيد مولى الحكم ابن أبي العاص عن عبد الله بن عمرو عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wani bawa ne na manzo Allah sunan shi abi muwaihiba manzo barar intaccen bawa ne ko qala li rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah ya faɗa min inni qad umirtu an astaghfira li ahli al-baqi fantaliq mai an ce na je na an umurce ni na je na neman ma mutanen baki'a gafara wa'anda aka binne su baki'a je makabartar baki'a ya neman su gafara kenan ka zo mu tafi tare da kai fantalaktu ma'ahu fi jawfil layli yace sai na tafi tare da manzon Allah a cikin tsakar dare falamma waqafa alaihim da yaje tsaya makabarta kala sai ce assalamu alaikum ahlal maqabir amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku waɗanda ke cikin kabari li yahlikum ma asbatun fihi mimma asbaha fihi nas ku yi murna murna ta ishe ku da halin da kuka kasance kuna ciki saboda ne أقبلت الفتن وقتاء الليل المظلم kuna zaune cikin lafiya kuna kwanci fitintinu sun gabato masu ɗimbin yawa yatbau akhiruha awwalaha na ƙarshe yana bin na farko al'akhiratu ashaddu min al'ula fitinan da ta za ta zo ƙarshe ta fi tsanani da wanda ya zo ya wuce thumma akhbara alayya fa qala sa'an sai manzo Allah ya juyo waje na sai ce ya aba muwaihiba sai ce mishi ya aba muwaihiba ya kai abu muwaihiba qad utitu qad utitu bi mafatiha khaza'in ad-dunya an kawo min mabudin taskokin duniya baki daya wal khalad fiha da najima na dade a cikin duniya ina jin dadi ina morewa thumma al-jannatu sa'annan kuwa zaman da za a yi fa za a zauna ne shekaru miliyoyi a ji dadi kuma ga duniya ga komai da komai sannan kuma bayan haka aljanna manzo Allah zai shiga fa fa khayyartu bayna zalika wa bayna liqa'i rabbi fa khayyartu bayna zalika wa bayna liqa'i rabbi aka bani zabi in zauna in ji dadin duniya ko kuwa naje da hadu da ubangiji na qultu sai abu muwaihiba yace bi abi anta wa ummi khudh mafatiha khaza'ir ad-dunya wal khalad fiha thumma al-jannah ya manzan Allah a tuka karbo mana mu dan more ya sai sun yan karbo manzan Allah ya karbo su za su mora su za su mora ya karbo ga duniya ga komai da komai ga zinariya ga azurfa ga komai kala sai manzan Allah ce la wallahi ya aba mu waihi ba yace a a laqad ikhtartu liqa'a rabbi tabbas na zabi na je na sadu da ubangiji na hadu da ubangiji na ثم استغفر لأهل البقيع سألنا ينيما ممتالين البقيع غفر ثم انصرف سألنا سيما من الله يجي يزوى كده فبدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه الذي مات فيه daga nan manzo Allah ya kamu da rashin lafiyar da ya zama ajalin shi sallallahu alaihi wa sallam قال أخبرنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال يتي عن كربودة سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن كينا يتي لما نزلت سورة تسوق إذا جاء نصر الله والفتح الآية دعا رسول الله صلى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة abin da faru shine ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath ba haka bane ba wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi afwaja to menene aina jawabu idza fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba to da aka saukar da wannan sura sai manzo Allah na da Fatima fa qala sai manzo Allah ce ke Fatima ya kina sai ta zo sai ce qad nu'iyat ilayya nafsi qad nu'iyat ilayya nafsi an bani labarin ajali ya cika anna'ayu kenan ko anna'ayu yana tsaye yana matsayin kukan kera kenan ko ko labarin mutuwa ko nu'iyat ilayya nafsi فبكت سينا انا عائشه تي كوكا فقال لا تبكي يجي kada ki kuka fa innaki awwalu ahli lahiqun bi kada ki kuka ke ce farkon iyalai na wanda zai riske ni Fatima eh ba Aisha nace Fatima Fatima kenan fa dhahikat sai kuma ta yi dariya ta yi kuka ajali ya zo sai ce ke ce farkon iyalai na da za su riske ni a ina a ina aljanna sai ta yi dariya فرآها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سينا أنا عائشة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المراد ببعضها هنا عائشة فقلنا شيخ ما وإنسو تكي ما تمنزو الله سيسكا قد سيسكا يا فاطمة يا كي فاطمة رأيناك بكيت ثم ضحكت مونغا كي يكوكا كما كي كيداريا أبو بيوسو هدو ألوكا تي نيا فارو قالت سيتشي إنه أخبرني annahu qad nu'iyat ilayhi nafsuhu fabaki ya bani labarin cewa ajali ya cika sai nayi kuka wa qala li la tabki yace kada ki kuka fa innaki awwalu ahli lahiqun bi fadhik kada ki kuka saboda tabbas ke ce farkon iyalai na wanda za su riske ni ina za ta ta riske shi ita ce da ya faɗi haka to shine sai nayi dariya an hada kuka dariya ke nan ko fabakat na na fatima sai ta yi kuka me yasa ta yi kuka yani husnan ala qurbi firaqihi saboda tana bakin cikin gashi za ta rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma dhahikat farhan bi sur'ati wisalihi sai kuma ta yi dariya saboda murna ba da ɓata lokaci ba kuma za ta je ta hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi ma bashar hadihi saboda manzon Allah ya yi mata wani albishir ya ce ke nisa bi annaha sayyidatu nisa'i ahlil ya ce fatima ke ce shugaban matan aljanna to in aka yi mata wannan me za ta saura kuma nema a duniya me za ta saura duniya duk muna zo da kowa na shakka ne ba wanda ya sa abin da zai je tarar amma kowa ya sa abin da zai je tarar don Allah za ka yi magarba Kano ba wuta ba ruwa ba ba jin daɗi ga abin ta kai ce kullum kana kallo akwai wanda zai yi magarba a Kano eh ta ba sa abin da za a je a فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عروة عن عائشة قالت لنا عائشة الله كرمت داتتي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام في شكواه manzo Allah na kwanci ba shi da lafiya sai kira Fatima allazi qubida fihi cikin rashin lafiyar da bai tashi ba sai ajaliya fasarraha bi shay'in fabakat sai mata asiri ya fada mata wani abu a boye sai ta yi kuka thumma da'aha sa'anai sake kiranta fasarraha bi shay'in fadhahikat ya mata ya fada mata wani abu kuma sai ta yi dariya fasa'alna an zalika faƙalat sai muka tambaya me ya faru sai ta ce tsarrani annahu yuqadu fi wajhihi allazi tufiya fihi yayi min asiri ya faɗa mini asirce ce wannan kwance rashin lafiyar da yake kwance a ciki ba zai tashi ba daga nan kuma sai lahira kenan ko fa bakace ce sai nayi kuka kuma sarrani fa akhbarani anni awwalu ahlihi yatba'uhu fa dhahiktu sannan kuma ya kira ne faɗa min a ɓoye cewa ke ce farkon iyalai na da za ki riske ni to sai ta ji daɗi sai ta yi dariya wafi sahihai ne min hadisi masruqin an aisha radiyallahu anha annaha qalat laha lamma bakat nana aisha sai ta faɗa ma fatima da ta ga ta yi kuka khassaki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bisirri min bainina summa anta tabki manzo Allah ya kebance ki ne da wani sirri tsakaninmu sa'annan kuma kike kuka falamma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'altuha ma sarraha da manzon Allah ya tashi falamma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'altuha da manzon Allah ya tashi sai na Aisha ta tambaye ta tace qalat tace ma kuntu li li ufhi min rasul ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sirruhu me ya faru ne sai yana na fatima ta ce ai ba zan bayyana sirrin da manzon Allah ya boye ba da yana son ku da yana son ku ji lawo sufika zai sa a gyara a tare ya faɗa amma tun da ya boye ya faɗa mini baya son ku ji kenan ba haka bane ba ko kuwa haka ne ce ba zan bayyana sirrin da manzo Allah ya faɗa min ba falamma tuwaffiya qultu laha da manzo Allah ya bar duniya sai na Aisha ta sake dawowa ta yi mata magiya tace azamtu alayki bima li alayki min alhaq lamma akhbartini na gama da hakkin da nake da shi a kanki wani hakki take da shi a kan Fatima wata uwa me wai me kawai ma yi gina ya muka ce a
ta wane ce mahaifiya wane ce uwa wanne ne daidai uwa uwa ne daidai ko wa azwajuhu to me ummuhat
yanayin yadda aka faɗi kalmar ne idan babba zai faɗa zai faɗi wannan yanayin amma idan kuma na ƙasa ne faɗi yanayin
sai na na fatima ta ce amma ana amma yanzu fa na'am tunda manzo Allah ya bar duniya zan iya faɗa muku abin da ya gudana tsakanina da shi qalat sai ta ce amma hina sarani fil amr al awwal fa innahu akhbarani anna jibril kana yu'ariduhu bil qur'an fi kulli suratin marra wa annahu qad aradani bihi al am marratayn yace ya faɗa min cewa jibril kowace shekara zai zo a yi mudarasa alkur'ani amma bana so biyu jibril ya zo ina ganin alaman cewa tafiya ta kai ta zo wala aran ajala illa qad iftaraba fattaqillaha wasbiri saboda haka ki ji tsoron Allah ki yi hakuri eh ki ji tsoron Allah ai babu nasihan da zaka yi ma mutum sama da kace ji tsoron Allah a saboda haka ki ji tsoron Allah ki yi hakuri fa inni ni'mas salafu ana laki qalat sai ta ce fa bakaitu allazi ra'aytuni sai nayi kukan da kuka ga ina yi din sa'annan kuma ya sake min asiri magana da ni sirrin qala ya fatima ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل نساء المؤمنين يا فاطمة بذاك جدادي كذا ما شو غبن ما تمو من أي أشين الجنة با الحديث تشين السيكو كغني ناي مرنا أم فهمت wannan mas'alar na na Fatima ta samu daraja mai yawa kenan eh cewa ke ce farkon iyalai na da zai riske ni fatima yar aljanna ce ko ba yar aljanna ba ce qala wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza jaa nasrullahi wal fath aka saukar da idza jaa nasrullahi idza ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب المحل بجوابه أي وقت مجيء النصر liyakun at-tasbih kaza kaza kaza kaza haka i'rabin zai miki a haka za a mikar da i'rabin ko idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan in kaga haka to me zaka yi jawabi idza fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab وجاء أهل اليمن هم أرق أفئدة sai mutanen yaman suka zo sun fi kowa laushin zuciya wal imanu yamani wal hikmatu yamaniya to yamani din nan malamai su yi bayani da yawa ba mutanen kasan yaman ake nufi ba a lokacin inda manzo Allah yake tsaye yana magana din nan in ya nuna yamani yana nuna makka da madina kenan kamar yadda ake cewa ar-ruknul yamani arrukudu limani arrukudu limani kasa na yaman ne ma'ana eh yana ta bangaren yaman ke ne an fahimta aka ce abinda ake nufi mutanen makka da madina mafi ma'ana in an sa an ce mutanen yaman su ma suna da ilimi suna da hikima suna da قال أخبرنا الحكم ابن مبارك قال أنبأنا أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت أنكر بودك أنا عائشة الله كرمت داتشي رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الجنازة wata rana manzo Allah ya dawo zuwa gare na ya je wurin janaza ya dawo zuwa gida min al-baqi'i ya dawo daga baqi'a fa wajadani wa ana ajidu sudaan sai zo ya tarar da ni ina jin zafin ciwon kai wa ana aqulu wa ra'sahu ayyo kaina na ciwo qala bal ana ya aisha wa ra'sahu yace a ni ne zan ce miki wa ra'sahu wayyo ciwo kaina na ciwo kala a ji abin da ya faru ba sai manzo Allah ce to me zai cutar da ke me kika rasa in kika mutu na yi miki wanka na yi miki sutura na je na yi miki sallah na binne ki to me kika rasa sai ta ce eh ka je ka yi min sallah ka binne ni da daddare ka je ka dauki wata mata ka kai daki na ku kwana قال وما ذرك me zai cutar da ke me kika rasa law mutti in kin mutu qabli kika riga ni mutuwa fa ghasaltuki manzo Allah ce na wanki na miki wanka wa kafantuki na miki likafani wa sallaitu alayki na miki sallah wa dafantuki naje da binne ki to me kika rasa babu an samu me mana an tura ki an kai kenan saura a tashi kiyama ki shiga aljanna ke to amma sai a duba inda ita kuma tunanin ta yake fa qultu sai ta ce laka anni bika wallahi law fa'alta zalika la raja'ata ila baiti bayan ka gama har ka binne ni sai ka koma gida a ɗaki na fa'arrasta fihi bi ba'd nisa'ika قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجهه الذي مات فيه sai manzo Allah ya yi murmushi ga abin da ake faɗa mata manzo Allah ce to me kika rasa in kika riga da mutuwa ba wanda ke so a riga shi ya riga mutuwa ko in kika riga da mutuwa na yi miki wanka na yi miki sutura na je na yi miki sallah na je na binne ki to me ka rasa ya gama kuma da daddare ka je daki na ka dauko ta matar ta ka zo ku kwara ku ji dadin ba na ka manta da ni tun da ka binne ni kishi sai dai ka yi ma mace addu'a Allah ya kawo mata sauki amma ya fita duka zai wuya ko ana maganar na na aisha kenan ko sai suka ce bintul imam aishatu bintul imam khalifatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abi bakr abdullah ibn abi quhafa usman ibn amir al-qurashiyya at-taymiyya dangantaka kisa kenan ummul mu'minina uwar mu'minai uza ce mahaifiyar mu'minai uwar mu'minai ko wa habibatu habibi rabbil alamin kaga bai ce wa habibatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa habibatu habibi rabbil alamin da a ce wa habibatu rasulullah da a ce wa habibatu habibi rabbil alamin wanne ne yafi eh wa afqahu nisa'il umma wacce tafi ko duk wata mace na na Aisha tafi sanin fikihu alal itlaq baki daya تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة كافين أي هجرة زوى مدينة منذ الله يا أوريتا ودخل بها في شوال سنة اثنتين وهي ابنة تسع منذ الله يا أوريتا سنة شكرة ترى أكتاري تتاري شيكينا من غزوة وحفظت عنه صلى الله عليه وسلم علما غزيرا تحدث علمي مي إن بن يوانا منذ الله صلى الله عليه وسلم hatta kanat marji'as sahaba har ta zamo ita ce marji'i duk sahabi ya ji shakka cikin wani hadisi ko yake neman wani ƙarin bayani duk sahabi har mahaifinta الإصابة في يا يا الإصابة في مدركته عائشة على الصحابة بالصحابة شيء تيمس استدراجي ga wani ya ce hadisi kaza ya ce a yau bai ji farkon hadisi mane karshen ya ji ga yadda mas'alar take ga wani yana faɗa kaza kaza kaza sai ce a ga yadda kaza kaza take to shine aka duk fi mastadrakatu Aisha ala sahaba ya kace abinda istidrakin da tai shine daidai abinda nan Aisha tai kenan radwanullahi alaihim inda ikhtilafihim in sahabai suka yi suka suka kari juna ilimi a cikin hadisi wannan yace wannan yace sai ce aje a tambayi Aisha ana zuwa sai ta baje ta faɗa musu duk abin da ya faru وحين يشكل عليهم أمر قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه سيدنا أبو موسى الأشعري يتي ما أشكل علينا معاشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قد بمتبع سام ونم إشكالي تشين حديثي با فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما بمتبع زوا متى وتمسألة حديثي ba sai mun samu ilimi a wajenta ta san wannan hadisin sai ta yi muna bayani wa qala zuhri imam zuhri yace law jumi'a ilmun nas kullihim wa ummahatul mu'minina lakanat aisha awsaqhum ilman da za ta ra ilmin kowa baki da hadda matan manzo Allah nana aisha ta fi kowa ilimi وقد ثبت وقد ثبتت لها مناقب جليله tana da daraja da manaqib masu dimbin yawa wa fada'il kathira la yasawu al-maqamu li dhikriha wa kanat radiyallahu anha qad umirat bayan manzo Allah ta rayu manzo Allah ya bar duniya duk tana da shekara 18 daga baya haka kuma sai ta rayu har zuwa zamanin wa hatta balagaha maqtalu al-husaini fawajadat alayhi kaseeran wa khushiya alayha har ta riski zamanin da aka kashe sayyidina al-Husayn sai ta ji ba daɗi hankalinta ya tashi ta kamu da rashin lafiya wa lam yufariq al-huzn qalbaha hatta tuwfiyat ba'dahu bi yasir wannan bakin cikin bai rabu da ita ba har sai da ta rasu saboda takaicin kisan sayyidina al-Husayn eh eh suwa eh suwa ne na mutanen ya za a shi karanta mata matan manzon Allah ba su raga mata ba don manzon Allah sai don Hussein ba su raga mata ba don manzon Allah ba su raga mata ba don sayyidina abubakar abdullahi bin abi kuhafa thaniyat naini izhuma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana da suka zo aka biyo su za zai hijira suka zo suka shiga kogo suka shiga ciki ga kafansu wanda ya biyo wanda ya san gur'asarun abin nan ana zuwa ana sace nan duk wannan tafiyar nan ta tike sai dai sama suka shiga sai dai sama suka hau ba alaman sun wuce za su leka inda za su ga kogo shi ga ga kwankurciya ga gizo-gizo ga mai da menene yaushe za a ce mutane sun shiga cikin wannan abin isa in Allah zai kare ka yana iya kare ka da komai Allah zai iya kare ka da makiyinka Allah zai iya kare ka da komai komai raunin komai Allah zai kare mutum da shi me kenan kariya kenan kariya kenan annabi Musa yana tafiya da kaza kaza ka ce inna la mudrakuna me kenan me ina me aka ce inna la mudrakuna gashi na ana kallo kuma ga ba inda za a yi kana kalla ina ma na kalla gashi nan ga mu ga su inna ma iya rabbi sayhadi inna ma iya rabbi sayhadi to ai an ce maka awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani wallahi in ka rayu rayuwarka cikin gyara imani zaka fi kowa jin dadin rayuwa zaka fi kowa sanin cewa Allah ɗaya ne kuma duk abin da Allah ya gada ma aiwatarwa yake ba haka bane ba wanda ya zo yana nuna musu hanyar ba musulmi bane ba fa kuma ya san an ce an nuna inda suke za ba da kuɗi suraka bin malik lokaci ya cika yanzu magarban ta dawo karfe shida ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم